أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدنن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahalus sunna da jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar nijar yau muna juma'a nawa ga wata ɗaya ko biyu a takaice dai jiya bayan mun ga wata ranar alhamis kenan wanda uwa ya ce wasu ce sun ga wata a ranar laraba akwai wanda ya gansu amma dai saudiya yau biyu suke ga wata yau daren uku lisan saudiya yau suna biyu ga watan sha'aban kenan yau juma'a ana daren uku ne a saudiya muna a ganin mu kenan daren biyu ne yau daya ina san ya tabbata kenan sha Allah dai kenan dan gaskiya nan ba mai kulawa da ganin wata ta ajiyan za ka watan ba in diban wata kuma wata gashi a hili a bayyana kowa ya ganin shi amma ba a dibawa shi matsala ma'ana kenan rashin kulawa da watan ne gaskiyar magana su can sun yi ba watan muhimmanci suna kulawa da shi ana binciken wata a dukkan lokacin ya zo tsayawa su da sayan saudiya kenan yau suna biyu daren uku ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da takwas a sati da ya gabata muna dai cikin tafsirin suratul arab ina wanga da shi wannan mace na miladiya ta dawo da shi damar ce ma sai mace kuma ya wajibi ne ya wuce to yau 28 na miladiya 28 ga watan hudu 2017 a kenan mun tsaya cikin aya ta 143 mun har ayan ne lokaci zo ƙarshe kenan sha Allah yau ma za mu dasa kan wannan aya ta suratul araf aya ta 143 farkon aya al-ramma Muhammadu bandawi bismillah
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
آه أنوى أساتي دي قبات من أتكر وانا آية من مسألة ta ganin Allah subhanahu wata'ala muka zo kan mas'ala wadda ake yawo da ita a yau ta ganin annabi kirikiri mun yi bayani a wancan sati bayan mun kare na ji gida wani dan uwa cikin wanda ya zo nan darasi da shi da wani sai wancan dan uwa ya ji hudubobi da wa'ancan malamai masu maganar yero ganin annabi kirikiri sai ka magana to ai iya wasu wancan malaman suna da wani ilimi ne wanda mu ba mu kai gashi ba a yan uwa mahimmancin cewa zawa karatu mutum ya lura da abin da ake faɗa a wancan zamani duka bayanan da na yi ba irin na katawa ko na bayani haka bayani da na na ambaci gwarzayen malamai sanannu a cikin duniya ta ilimin addini na ambaci malamai guda uku na ambaci na ambaci imam qurtubi na ambaci hafiz ibn hajar mai fatawar bari shayin sahih bukhari wanda malamai yake cewa bayan shi wata uwa bata haida kamar shi ba a fagen ilimi bayan hafiz ibn hajar a fagen ta malamai ibn abdullah wata uwa bata haida kamar shi ba wanda kuma wanda ya san haka ya malami mai karanta karatu dan uwa idan almaji ka dauko fatul bari ka san da ake da ake duniya ilimi imam bukhari ne tayi ya dauko zai mai zai mai shari zai dauko hadisi guda cikin sahih bukhari duk abin da yake da wannan mas'ala da wannan da babin imam bukhari yayi tarjuma da imam bukhari yayi da hadisin da ya kawo zai shiga ya dalla dalla kan shi zai shiga masala duk wata ruwaya da ta zo kan wannan magana ba ta bukari ba cikin sai musulmi ne sunan abi daure ne tirmizi ne nisa'i ne ibn majah ne sunan bayati ne duka wannan duka zai dauko nan ya dauko nan kan hadisi guda bukari sai ya shiga ya kare bayani gaba daya wani zai zo kama to magana da gafa kuma ta ga take ciki wani lokaci ma da goyon baya da Imam Bukhari kan tarjama shi wani lokaci ta a'a hadisai mahi yawa kan wannan magana hujja dalilin mahi kari dalilin malam wani din da yake zai kama karuwa yanzu ka ji duniya ilimi kenan aka ce abin hajar ina gane a malamai sun zawaye na baci magana ta imam kurtabi hafiz bin hajar da imam sakhawi shi ma yawan da san me hadisi ya imam sakhawi wannan cewa kowa a cikin su misali maganar da nayi imam kurtabi ne ke cewa duk wani mutum mai maskata akal duk wani mutum ya ce wanda yake mai hankali karamin hankali ba zai yarda ba da cewa annan salakarin bayan ya koma ga Allah ya hutu kirkiri wani ya gan shi imamun kudurin magana cikin kitabul jami na tafsirin shi dai shi kawo magana shi ne yace mai hankali ba ni nau'i ba haka na kama magana ta imam hafiz bin hajar wanda shi ma ya kawo irin wani maganu in watan aran na gaya mu wani maganganu sun shi ma ana yi kuma da magabata alhamdulillah saka musu alheri tun sun rindi kan magana ba mu muka raba yanzu a nan da magana sai na tsohon magana ce an yi ta an rike wajen masu ilimi hafiz ibn hajar ya kawo mas'ala ce eh an samu ana dangana wasu salihan bayi sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan magana ga addini akwai mushkilar gaske na kan ce mushkilar jiddun yace a ce annabi bayan ya koma ga Allah ya zo yayi nan ya je nan ya kai ziyara nan a ga shi kirikiri yace idan wannan magana babban mushkila kenan zai zamanto har yau kenan akwai sauran sahabbai me ga shirkin sahabban sahabban saka wanda ya ga annabi kirikiri kuma imani da shi ya ce kuma magana ce ya ce wanda mai hankali ba zai amince ba da ita haka yawon magana cikin kitabun ta'abir na imam bukhari cikin tafsirin sharin da ya mashi kitabun ta'abir na imam bukhari ya kawo da magana haka imam sakawi shi magana da imam sakawi ya yi ta yi wannan mas'alar cewa wani ya zo ya ce ga annabi sallallahu alaihi a hilin karara ba a taɓa samunta ko so ɗaya ba daga wani wanda aka ma shaida sahabbai da 'yan baya ba wanda aka samu wane sannan ne cikin mutanen kware ya ga manzan Allah kirikiri a tuba sama bici kina maganganun ba namu ba ne a nan ɗaukowar maka kaɗan kaɗan ne aka ɗauko maka wani kwan ɗan wa almajirai wanda zan me ake kira da hadisi da makar ilimi ka sace me ake ce hadisi ko da sanadi imam muslim cikin mukaddama shi iyaka magana zan abdullahi bin mubarak yace laulal isnadu la qala man sha'a ma sha'a ma muslim ke cewa ga abdullahi bin mubarak yace in ba in ba dan isnadi ba a addinin musulunci da kowa wanda ke so da ya wada abin da ya ga dama abin da yake sa iyaka ya rihe bakin makaryata isnadi yamma me isnadi a malaman hadisi duk abin za ka labari ka ce wane ya ce balle ka dangana ga babban annabi sallallahu alaihi wasallam za a tambaya a ina ka samu an ce sanadi duk wani an wani an wani duk wanda ka dangana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam in wane ne he an san ko waye shi waye a duniyar ilimi me matsayin shi wajen gaskiya wajen harka wajen amana duk wani he an samu wannan sanadi daya idan aka rasa wani daya aka cire wannan hadisin za a je shi a gefe bai cike abin hujja yau ku diba yan uwa sahabbai almajiran sahabbai tabi'ai ya san kai ana cewa wannan hadisi ne mursal kuma kasan me mursal wanda ya ga sahabi almajiran sahabbai ne kibaru tabi'in haka ta karfin su wannan mutumin an mai shaida mutumin kware ne shi ba shakka na kware ne shi amma sai ka magana sai ya ce manzan Allah ce kaza a to wannan magana ga wanda yi ta duk duniya ta mai shaida na kware ne amma tun da bai hudu ba wanda ya gaya mai ya ce manzan Allah ce ita wannan magana aji ta gini ba hujja da hadis musa cikin hadis ilmadi ba kawa addini bai cikin gaskin wanda ake turewa ba hujja da ruwaya mursala dan wa idan wanda ya ga sahabi yayi magana yace manzo Allah ce ba a yarda ba dan ku diba ba gashi ga sahabbai da kashi manzo Allah shekara wani shekara goma ne wani shekara biyar ma ya musulunta ya zo kai wani shekara uku ma wani shekara daya gashi ga manzo Allah da wuri wuri amma idan yayi magana ce manzo Allah ce a duniyar ilimin addini ba aiki da ta duk da mun san shi da karyawa dan ba sama waye yace mai annabin ya hodi amma yau mutane jahiltar addini bayan shekara dubu da ɗari nawa kudin wani ya zo a wani gari kudin imma a nijar ko a najeriya ko a maro ko a najeriya wai shi ya gama zala ƙiri-ƙiri yawan wannan kuma kowa san bude kowace babba ta ana cikin addini kenan da yawa ma ni ku a rahin ɗaukacin kwanci muku jama'a jiya da annabi da gidanmu sai zama ku in ƙirƙiro ci ba da gidanmu ban gantar shi ya zo na masallaci a kowa ya zo ma ya gani har ya ban wani wurdi ku yi shi kenan abadan wa haka da kowa su a wancan mutanen yanzu ma malamin yanzu kirkiri da kun aka samu yau suna da magana sai zo kuce ya ga manzon Allah je ya zo ya bashi wani wurdi wannan ba karaman kowa bace ba ta banna cikin addini da dan masu wannan magana abin da muke karanta musu ba mu ce ba ku kun karanta kun karanta amma ɗan wannan lamarin addini bai da abu na gado ko babana iya hanya kaza a ka nemi kare addininka idan ka je gaban Allah ba mu wanda zai kare ka bayan aikinka haka nan kakka zaka bi wane imamin ka yahudi kakan ka yahudi baban ka yahudi haka ne ba hujja bace ba addini bane ba kowa ta Allah cikin addini sai su mu gane wa ba mu so da kyau na ba wani abin da kamar ko tsakanin mu da yan dalika ko kaza a banna ce cikin addini ake so a kare bayan Allah kofar banna kofar cuwa-cuwa cikin addini Allah shirin da mu gane ke wannan magana ba ta mu bace ba ta masana abin ce suka yi wannan magana suka ce mai hankali ba zai yarda ba kuma suka kore yiwa abin bai yiwa kuma sun ka dalilai da yawa wanda inda har zai yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mutu a wata zamanin yan wa abin da suke kawo annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya mutu kun ce abin da mutu kaman kowa ba mu ce ya mutu kaman kowa ba manzala ya faɗi cewa al'ambiya a ya fi kuburi mai sallu annabawa suna raye yake a cikin kabarinsu suna sallama a kabarinsu kuma yake ba labarin cewa cikin sai musulmi haka sai wurare an yi maganar cewa sun da ya ce kenan akan maganar cewa kuma salati salatin ku ana gwado mini shi ana kawo mini shi kuma salati sai ya rasu lai ya za a yi mu maka ka ce ana kawo maka salatin bayan ka zama a shekarar da ke yace ba ku da labari Allah mai girma da buwa ya haramta ma kasa cin cikin annabawa yake cewa zan Isra'i da Mi'raji ruwa ta cikin sunan sayyidina Albani ya tabbata yace zan ta Isra'i Mi'raji na huce ta kabarin Musa maratu bi Musa fi kabari salli fi kabari na huce ta Musa alaihi salam kabarin shi iya sallah cikin kabarin shi sai yake cewa la tatakazu kabari idan kabarin shi kabari na idi ya rika zawa haka kabari kamar salati yace duk inda kake annabi yace ruwa ta inganta kan haka yace duk inda kuke kuka mun salati ko sallama akwai mala'ika na musamman za a kama ita kabari na kina annabi mun ce mata kwan kowa ba amma yahudi suna raye a kabarin su ba sa yawo shi annabi bai iya raye amma rayuwa ta barzakhiyya ba ta mu'amala ba wani ce ya gaishe ya kama kaza wannan fatar banna bace ba fata ne babba Allah shirye da mu yace wa lamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzuru ilayk lokacin da Musa alayhi salam yazo wajen miqati inda Allah ya bashi magama yazo zai bashi littafi lokacin da yazo wannan magama wa kallamahu rabbu ubangiji shi mai magana qala rabbi arini anzur ilayk yace ya Allah ya ubangiji na ka gwada mun kai in kalle ka Allah Musa ya ga abin mai yiwa qal lan tarani Allah ce Musa ba za ka gani ba a wannan duniya bai ba ka gani shi da koyar lan tara ifada zuwa ga wannan rayuwar ta duniya ba za ka gani ba walakin unzur ila al-jabal sai a gwada Musa dan ya gane in zai ya gane bai iya ganin Allah ya kawo shi abin da zai iya ganowa Allah ce yanzu diba wannan dutsen da ke kusan ka hasken Allah zai bayyana fa idan ka kara makanahu fa sawfa tarani wani haske ruwa ta danganta kan haka wani haske ya zo kwatamcin abin yatsa tsir yace wannan haske idan ya zo in dutsen da yake kusan ka ya yi murewa wannan haske to kai ma ka shirya za ka gani wannan haka Allah ya gami shi wannan haske kwa falon ma ta janna rabu da jabal ja'alahu dakka wannan haske iya zauwa iya taɓa wannan dutse sai ya rididdige kwaman gari ya rididdige gaba ɗaya wa kara musa sadika sai musa ya fada a sume nan sa'ika tana ɗaukar mutuwa mai mabul ka suke cewa nan dalilai na faɗa ma a faɗa da sauransu sun taɓa cewa nan maganar su ma ce musa yi falon ma a faɗa da musa ya falka yanzu ke nan kaga nan musa idan dutse jami tandarere bai ji murewa ba jimirin wannan haske tabbata ina ga mutum ɗan adam mai tsoka da jini sai cikin sai musulun hadisi abu musulun sha'ari da manzana ke ba labarin cewa Allah subhanahu wa ta'ala hijabuhu nur law kashafahu la ahraqat subhata wajhi man ta yade basarun min khalqi annabi ke ba labarin cewa hijabun da Allah ya kai shi da bayi hijabun Allah wani haske ne yace wannan haske da Allah ta hijabi tsakanin shi da bayin shi inda Allah zai yaye wannan wannan haske ya kwaranye wannan haske wani abu da ganin shi ya kai in menene zai kone gaba daya ko me zai kone ba wata halittar Allah za ta iya jimirin wannan haske cikin sai musulmi kinan bai zai ganuwa kinan shi Musa alaihi salam yanzu ganin dutse ya watsa shi Musa wa kar Musa sarika eh Musa ya fada a some falamma afa da ya falka daga suma qala subhanak tubtu ilayk sarki ya tabbata gare ka ya Allah subhanak Allah ka tsarkaka ka girmama ka yi ƙarfi a ganka a nan duniya subhanak sarki ya tabbata gare ka ya Allah kuma tubtu ilayk kai tsaye ya gabatar da tubai shi kudurin Allah na tuba na gabatar da tuba ta zuwa gare ka na tambayar abin da bai yi wa na tambayar abin da bai dace ba abin da bai yi wa yi kuma wa an aula mumini Allah ni ne harkon masu mai kauye a cikin al'ummata kuma sun yi harkon yarda da cewa Allah baka ganuwa haka wannan ayat ya Allah ce gaba
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ما ينزل موسى عليه السلام وانا ابن ديني ما قال لك باش أنت قال يا موسى قال لك يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي موسى كنان abinda aka baka ma ishe ka kaga kai godiya ya Musa Allah ce na zaɓe ka a cikin mutane na ma zaɓi na musamman na baka manzanci babban daraja ce da kololuwa a cikin mutane na zaɓe ka a matsayin manzo na kun bayan wanda na ma wani zaɓi na musamman nake magana da kai kai tsaye da haka Musa fa khudh ma ataituk ka amshi wannan abin da aka baka ya ishe ka kiran gaba da neman abin da bai yi wa jibata wannan da aka baka babbar fadala ce ta ishe ka Musa ba ku zama da duk kuma kun mai shakirin ka zama to cikin masu godiya ka gode ma Allah bai wanda ya baka Musa bayan wannan Allah ya ce
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين وكتبنا له في الألواح na imam labarin Musa alaihi salam an yi magama da shi zuwa ga Allah amso wani abu to wannan zawa da ya miƙaci ya tabbata Allah ce mun rubuta mai wasu ababai a cikin alluna nan ya tafi cewa Allah subhanahu wata'ala da kai shi ya rubuta a taura Allah da kai shi ya rubuta a taura ya ce mun rubuta wa Musa cikin allina min kulli shay daga dukkan abin da suke bukata wa mawdizatan wa tafsilan da kulli shay a cikin ta da wa'azi da bayani dalla dalla dukkan abin da suke bukata na addinin su kaga wannan kenan a taura a allina aka rubuta ta da haka wannan abin da aka baka bayan an rubuta na asala ce fa khudha bi quwwa ka amshi at-taura da ƙarfin zuciya da ƙarfin imani mana dangin aiki da ita da kyau kuma wa amur qaumak ya'khudhu bi ahsaniha ka umarci mutananka su ɗauki abin da ke ciki na umarni shi na sanya ma domin duk abin da cikin abu da mai kyau su ka umarci su ɗauki abin da yake ciki na umarni na yi da na bari su yi aiki da abin da ke ciki kuma sa'urikum darul fasiqin zan gwada muku gidan fasikai nan cewa wayannan ai adawa ta kuna kahurai imma wancan fir'aun da aka gama da shi hatta wannan amalika wayannan kahurai ne ba da maka da Allah ta alƙawalin zai ba ku inda suka mallaka nan alƙawalin Allah ne na ba su kasar kahuran kin Allah ba Musa wannan labari bayan an ba shi littafi wannan kuma yan uwa iya karantar da mu wannan alwa yadda Musa ya zo da wannan alluna dauko labari na cita ta cewa cewa a taura wai alfadari mece 40 ko 40 ce kayan alfadari 40 ne lodi lodi na 40 alfadari 40 to Musa kayan shi dauko a hannu haka maka aka bada yazo da ya tsoro kashi mai da su kuma wai a wa cikin tarihi duk da banza wai fir'auna ya sarabi fir'auna sai wai shi wadan malami ne sunan ba wai musa abu ko ai wai wai sunan baban fir'auna shi ma malami ne ya sarrafa a taura ai na fara a taura fir'auna da ga taura ba don abin bayan an halakar da fir'auna ne bayan an tsallaka ta ne aka saukar da taura ba gaban sai Allah taura da kanta ba bisan ba tausan fir'auna da kanta ba balle ma har san wani wani ji kaza ko ji kaza dole kwashe kwashen da ne yace wannan magana ta yace sa'atrif an ayati ku سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق بغير الحق وإن يروا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين na'am anan Allah subhanahu wata'ala iya ba mu labarin yadda yake wa mutumin da ya san gaskiya da gangama yake kurum dan girman kai dan wani kuma daban ga yadda Allah ke mushi ga yadda aka ma waɗannan mutanen fir'aun Allah ya ce sa asrifu an ayati allazina takabbaruna fil ard bigal haq Allah ya ce zan kauda ayoyina ma'ana fahimtar ayoyin da yake sabakarwa zan kawo da fahimtar ga waɗanda ya takabbaru na fil'adu bigar haƙ waɗanda suke girman kai a cikin ƙasa ba cancanta ba ko da kaɗi gaskiya Allah ce zai can zai juya su game da fahimtar ayoyin shi ya ce ga inda zai musu ya ce wa inda aka sarrafa musu gaskiyar tun da warko sun gano gaskiya to shi ke na da musu kwandam ya ce wa in yarau kullu ayatin la yu'minu biha duk ayar za ta gani ko da sun ga aya kirkiri a hili Allah ce la yu'minu biha ba ta yarda da ita amma wa in yarau sabila rushd la takhlu sabila idan kuma idan suka ga hanyar shari'a ga ta shari'a ce karara amma ba sa ɗaukar wannan hanya ta shari'a a matsayin hanya wa in yarau sabila lakai yattakhidhu sabila idan banna ce ta zo su ne a gaba gaba suna ɗaukar hanyar hallaka ita ce hanyarsu amma ta shari'a ko a ka ba ruwansu da ita ka shi haɗin inda Allah musu ya ce ta wa'annan mutane zalik wannan hukumci da Allah subhanahu wata'ala musu na rishin gane gaskiya kauda ta daga gaskiya ya ce bi annahum kazzabu bi ayatina sun karyatar da ayoyin mu da gangan ke wa kanu ana ghafilin sun yi ko aka sun kafala ko aka da ayoyin mu dalilin haka sai Allah ya juya musu gaskiyar ba sa ganin ta tun da farko sun kiya shikenan Allah gama da su amma sai wallazina kazzabu bi ayatina والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وإن دا سكا قرية تدآيهم كما سكا قرية تدقموا تار بايد ألا زي قوبك يا مارانا تكرشي سكا يوانا سكا كتدون أبابي تو وإن متاني ألا تحبتت أعمالهم aikinsu ya lalace ɓataccen aiki gare su ko da ke sun yi aikin na lada Allah bai karɓa ya bata lada to shin wannan abin da ya same su har yuju zauna illa ma kanu ya amalu shin wa'annan da Allah ya musu wannan hukunci na bata ayyukansu gaba ɗaya shin an musu wani sakamako daban ba sakamako aikinsu ba kenan aikinsu na ƙin gaskiya ƙaita da gaskiya shi ya kawo Allah musu haka kenan sakamako aikinsu ne Allah ce gaba واتخذ قوم موسى من بعده من من بعده من عليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين tunan bayan dai wannan abin kuma Allah ya mada wani labari da yawa kana ga mutanen Musa alaihi salam lokacin da ya ce munajati wannan kwana goma da ya kara a tsakanin nan samiri ya riga ya batar da su kuma Allah ya bashi labari fa na karfatar na kawo maka min ba'ad azalna musamiri Allah ba ta labari ya ba Musa labari bayan ka na Musa ya rumu najati bai san abin da yake baya ba Allah ya bashi labari bayan ka taho nan a bayan ka wani abu ya faru mun fitini mutanen ka samiri ya riga ya batar da su ya hudo musu wani abu daban kuma ya ce wani shi na haza ilahun ilahun musa fanas ya musu dan maliki ya kera dan maliki ya ce wannan mu shi ne domin musa da kwanan kwanan talatin zai dawo musa ya kara ya ce to musa ai dama wannan shi ne ubangijin naku da ubangijin musa musa ya je neman shi ne ya ɓace bai same shi ba ga shi nan shi ne allah naku musa iya sanya ne mashi ɓatan kai na musa yi kan wannan kofi tana wasu ka yarda suka bi samiri akan cewa wannan ilaha ne aka shiga zagayawa da rawa da kiɗi ana zagayawa ya Allah ce kenan wannan Allah ce wattakaza Musa min ba'di min mulihim ila wattakaza qawm Musa min ba'di min mulihim jasada bayan Musa alaihi salam mutanen shi a jagorancin samiri sun yi wani dan bareki daga kayan ado ya amsa yayi wannan saddabaru da magana aqida san kohotan mala'ika ta kisa da doguwa ya musu da almuhim ya yi wani abu ya yi dan maraki da kayan ado ya mai dabara suka sana shiga ya ho iya kara iya sauti to wannan abin da ya musu daga wannan kayan adon ya musu wani abu jasa da na hukuwa ya wani gumki mai jiki gangan jiki iya kara irin karan maraki wannan kisoshi tsara yake hakikar nan kan malaki a hikima ce yi iska za ka samu ta cika ta malaki shi ne almuhimmin iya tsara tsara ta malaki haka suka ɗauki wannan abun bauta bayan Musa alaihi salam shi Allah ka cewa alam Allah ta alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila in ba shi mutane ba wannan an ce muku ilaha ne ba sa ga cewa gumki ne bai magana balle cewa ya shiri bai shiri su ta hanya ba wani abu na shiriya a wajen shi bayan kuma a zo a zagaya a rawa a gidi babu wani abu daban na shiriya da ke so daga wajen shi ba ta ga haka amma wani ta ka zuku duk da wannan matsayi kaga wannan kenan bai cancanci bauta ba ga mai hankali bai ji bai gani bai umarni da kyawa amma duk da haka wai suka ɗauke shi wai abin bauta ita ka zo akan haka suka ɗauke shi abin bauta wa kanu zalimin suka zamanto azzalimai to wani abu ya wakana kisa ce doguwa ta cikin tsafar bayan na gabata amma na almuhim Allah ce wallan masu fita fi aidihim
ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين yanzu abin da ya wakana ne nan Allah ga wani abu da ya wakana kuma zai zo ya gaya mana dalla dalla ga lokacin wakana abin nan da Allah ga abin da ya wakana ga sun ɗauki ɗan maraki a matsayin abin bauta abin da bai shi da siffa ta uluhiyya an ba shi haƙƙin uluhiyya wannan masu fita fi aidihim lokacin da Musa da Salma ya dawo ya gwada musu ƙarye shirin ƙarye wannan abin bauta aka kama aka nuki aka shedi yanzu da kira ahidin sun gano shirme suka yi shi wani masu tafi aidihim lokacin da mana da ya wada hannunsu mana ya kari suka tabbatar cewa wannan ba ilaha bane ba wara'u annahum qad dallu suka su da kansu suka ga cewa lalle ashe sun bace sun bar hanya qalu zikirin sun gano kuransu sai suka ce la illam yarhamuna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min al-khasirin yanzu kenan sun yi nadama sun koma ga Allah cewa ya Allah idan har Allah idan baka ji kanmu ba idan ubangiji bai ji kanmu ba bai mana gafara ba lalle za mu zamanto daga cikin tababu ya Allah ce gaba
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن قال يا ابن أم قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين na'am to yanzu nan Allah subhanahu wata'ala ya rabu labarin dawar Musa alaihi salam daga wajen munajati bayan an bashi labari a bayan ka taho mutananka samiri ya batar da su ya ji labari mace labari ba kaman gani ba Musa ya ga ai amma bayan dawo shi walamma raja'a Musa ila qaumi kadafa'at lokacin da Musa ya dawo wajen mutanen shi daga munajati ya zo iya mai tsananin bakin ciki qal bi isa ma khalaftuni min ba'di tar da irin halifancin da kuka mini bayana yanzu da ta iya da nayi barin ku da nayi dan lokacin wannan shine aka haka ta wakana yace a ajaltum amara rabbikum shi yanzu kun gaugauta uban kuji mana alamar ubangi da mai a nan Allah ya muku alƙawarin ba ku littafi ni na ta yi in zo da wannan littafi din da na ta yi da alƙawarin kwana talatin abinda na ƙara shine kuka gaugauta al'amarin ubangiji kuka yi gaugawar canza hanya wa alƙal alwa yanzu musa iya ganin haka allunan a taura a hannun shi kuwa suka faɗi yadda su an ce nan rikicewa tashin hankalin ka isko musulmi masu bautar Allah sun kewaye gumki suna rawa ganin harkurin a tsara kuyin sai da tafurin sai da a tsara ganin shi tashin hankalin yadda abin ya isko tashin hankalin a gaban shi sai da bai amma ganin abin ne ya rikita sai yadda a taura da a taura ta ce nan a taura busa a hannun shi ya zo da ita ba jikin da ya dauko ta balle alfadari a hannu ya zo da kayan shi ta wani wuri ka tsare ya harun ma mana aka idar a ta huntallu wala ta biya ne هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري kala ya bani umar قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي hasbuka nan alayyar labari lokacin da ya dawo don ai wa ya bari jagora duk da ya zaki da gaba daya ai haru ne ya bari ya mai sa shi jagora bayan shi haruna ka tsaya ka gyara lamarinsu kakka bi hanyar mabannata duk da ya da siya shan da ya dawo bayan ya zaki da gaba daya sai juya magana ga haruna kai tsaye haruna ma mana aka allah tattabi'ani ya harun me ya hana ka bi ka bi bayana idan aitu mutallu me ya hana ka bi bayana mamaka idan aitu mutallu me ya hana lokacin da mana da kaga sun bace Allah tattabi'ani ka bi bayana ka gaya min ga abin da ya wakana baya a fa'asaita amari ko ka kibu mana ka san amman umarnin da maka ka san amman umarnin da maka ne ka kula da su amma shin me yasa baka je ka gaya mun ba ga hali da ake ciki a gida ka je ka jabu mu mana in dawo nan kenan ya zaki harun da rishin kudawa da ya je ya gaya mai hali da ake ciki nan haruna kai tsaye ya kawo uzuri tsari ibn um ya dan wata na an ce uwa ganin uwa ita ce mai tausayi ya dangana ibn um dan kowa san bangaren uwa yayi tausayawa yace ibn um ya dan wata amma ta hakika cikin tarihi wasu ɗaya ubansa ɗaya wasu ɗaya ubansa ɗaya ya ce ya ɗan uwata wannan abin da ya wakana kenan na ka zarge na kan haka la ta akus bi lati wala bi ra'si kakka kama gemu na da kaina nan kamar ce ya kamo gemun shi da gashin kakki ya rike ya ya ko shi ya faɗa a hiliya ba haka yake da haka ce la ta akus bi lati wala bi ra'si kakka kama gemu na haka kaina a wani tsakantar da kai sunnar annabawa gemu saboda gemun ba ma tsinna wani dan karami wannan mutum ya kamu dan karami gemun zai kamu ma Ge- gemu ne babba wanda za a kama a jaka da shi ba ba karamin gemu ne dan wani kanana gemu ne kirki eh sai gemu ka wuce ga gemu har bakin cibiya kuma ka karanci dan wani shamar muhammadiya mutum ka karanci mai ta imam turmuti da yi shamar muhammadiya ile ke hudun halin annabi sufa annabi anan an annabi sallama ga gemun shi ya rihe kunne ba ganin kunne shi ba ya saba ka saman kirji shi annabi gemun shi ta ga marji ka kamar shi annabi annabi da wani dan ganin gemu ba da gani ba mutum ba kamar ya ba ya ga annabi ya ce da wani dan gemu ko a hage to ba ga annabi ba ba annabi ne ba annabi ya da gemu an ce gemu ya da gemu ga fadi da tsawo ya gama kirji shi ya yi ba ganin kunne shi ka kanci shawar mahmudu ya na imamu turmuzi ka gani an tuba annabi take gemu gare shi haka tuba annaba take eh haka suke kuma da siffa ta majaje siffa ta namiji ashe tana cewa gura ta tuba daga Allah wanda ya bambanta maza da mata ya sanya wa maza gemu ya ba mata nono bambanta maza da mata idan haka mata a san bambanci tsakanin kai da matarka gaskiya Allah shi ne alama ta rujula ta mazakuntaka ma kai fuska a tilke ma saka a tilke haba gaskiya da alama shi alama ta rujula shi ne alama ta namiji wallahi alama ta maza alama ta maza kuma na gama hira tana ka hira waye dan wa ittifaqi ne na mazahib arba'a ba wata maza ba daya cikin mazahib wadda ta ba da dama ta ce mubaha ne a cikin mu ko ta haramta in ma ce makaruhi haramu ba wata halitta kama mutum kai maka wani hira kun shi ne ake gan shi kuma matsalar su sun aske su malaman kuma he su ba da kofa koma a cikin ayo da suna annabi nawa ce aka yawa ce yawan ku gane akwai bambancin sunna haka naka ana yi shi ne mara jiwa annabi umarni wa hafu diha wa hafu shawar da kai wa hafu diha ku bar gemu annabi umarni kan gemu abin da na wasa ba annabi shi da kira amma mamaki cikin wata ruwaya ku dibin ahalin kitabu ne wanda wannan kankare turu ya zo ka annabi sako daga wajen kahuri amma zan kan kalle shi gemu a tilge da gashin baki annabi muka zai ba sauran umarni ba da ta muna mulka bi haka wa muka da umarni abin abin abin ba annabi mamaki abin da har yau magana gemu ce wa muka da umarni ka aske gemu ka gashin baki ya ce amarana rabbuna ubangijin yau mun magana kenan umarni ubangiji kenan kisa ya baka umarni haka aske gemu a gashin baki ya ce ni ubangiji na mun umarni in cika gemu rike gashin baki yan abu da gemu abu da mai mahimmanci gaske abu da mai mahimmanci gaske gaske yawa wannan wata ba sai ga mata kai hakuri eh ka gudu tab alama ta namiji ban ban gaskiya abin da wasa ba kasa ma yaudara haramun na rikici kowa sun daga nan ba wani sabani ba zai lafa ta ayyana malikiya ba zai malikiya ba zai malikiya sai malikiya ba zai malikiya malikiya ta haramta karanci risala cikin babu fitar mai risala karar ya rubuta annabi karara wa amara nabiyyu an tufa ne to tufa lashaka amma wani misali wallahi wani lokaci muna tare da lokaci malamai malamai na na daji ake na suke yan gargajiya malamin a makaranta ne almajirai sun taru mun yi magana da su kan maganar gemu gashi yadda yake wajibi a littafi amma to me yasa su malamin suke askiya malam ya hoto tiya madara sai suka ce wai kaji abin malam ya ce ce wata kin wajibi ne yawan wai na ce ku bude a bude risala da kuma risala a makarantar cikin jami'ar majalar wallahi Allah ya shaida aka bude risala aka bude wurin na ce malam zan karanta ya ka fasara musu wallahi abin da aka yi sai na ce na bude wurin wa amara na biyu mana ce annabi ya yi umarni an tuɓufa liyatu a bar gemu wato wafaru a cika ta wala tukansu ka a rage ta ya ce wala ba su da kasa in tsalar babu lahin ta tsawo da yawa a rage ina karantawa iya fusa kuma suna ji ina karantawa iya fasa kuma suna ji iya fasara an tsari gab gaba daya ya ce eh gemu sunna ne amma dole ga aji kima nan ɗin zala ne umar ili akwai zalan gonku ce mun gun babu yin zalan gonku umar ili akwai zalan gonku na ce mun gun babu yin zalan mala juwa wa izala bayan ya ce eh sunna ce wa amma su annan dole ga aji kima nan ɗin zala ne wani tambaya akwai zalan gonku na ce abu babu yin zalan gonku mun rubuta ma wani ba wani da kun rubuta kun karatu a rubuce miki ake shi kenan kaga abu ne a rubuce ka na malike ce ko kaga abin da yake rubuce daban abin da take aikatawa daban shi ke annabi ya umarni kuma yace ba a rike ta ma sai ta daudewa arsalawa ɗan wa ɗan wa almajiri arsala ta kaje karanta a makaranta maka da gani da gani masu kan zarsale sai ga ya ya ya huskar suke ya huskar suke sun sun aske kuma ta ba da dama aske gaskiya kuskure ne Allah sa mu gyara kuskure ne kenan yace dan uwata la ta zubi ne to rabbi kakka kama gemu na da kaina kenan kakka kama su yace inni haida ni abu da yi tsoro nayi tsoro ne an tabbata fakata bani Isra'il naji tsoron ka ce mun in na tahidar bobi zai akwai wanda suka yarda akwai wanda ba sai ba tsoron raba kan jama'a ya sabon bi ka ba ka ji sirri ka tsoron rabo kai haka rabo kai tsoron wannan ne sa a sakace ne wannan abin ya makana yanzu musa alayhi salam wa alaqal alwaha ya yadda allunan da suke hannun shi wa akada bi ra'as akhihi ya kama kan dan uwan shi ya juru iya jinki dukan ta hada bil yako da gemu duka yace yace talibul um ya dan uwata kinan harun yake kawo uzurin shi na wakana wannan abin abin da ta bije ba yace ya dan uwata inda alƙawar mustadafu ne wa'annan mutane wallahi da gani abin ne ya yi ƙarfi na wa'annan mutanen sun kaskantar da ni sun rinjaye ni abin da ke nema ba yanda na iya ne yace wa kawo lokacin nuna ni sun kusa ma su kace ni kaji ke yanda ya yi magana yace wannan ba Allah bane ba sheme ne he da aka so ma a kashe shi dan abin yarda da abin yace sun kusa ma kashe da haka yace ya dan wana la tushmit bi fil ada la tushmit bi ada kakka sa min dariyar makiya da mun kenan an mun mulakanci an garkatar da ni an guza kashe ni kuma kai zo a gaban sa kana kama na kana mona kana jana kana mun mulakanci kakka mu haka dan wala kakka sa min dariyar makiya la tushmit bi ada yace wala taj'alni ma alqawm zalimin kakka sanya la kakka sanya ni layi daya tare da wa'annan azzalimai idan ka gama layin masu laifi ni bai laifi ba kuma na yi hana abin ya kari na ke ba da laifin komi to a nan ne musa da salam ya gano udurin dan uwan shi yanzu me yace qala rabbi qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin qala rabbi ighfir li wa li akhi yanzu kuma musa dan sai koma ga Allah iya roƙon gafara ta Allah da shi da ɗan uwan shi duka ya ɗauki uzurin shi qala rabbi ghfirli wa li akhi ya Allah ka gafarta min ni da ɗan uwana wa adkhilna fi rahmatik Allah ka sanya mu cikin rahmaka ya Allah wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mafi jinka masu jinka ya Allah me ce kuma gaba إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين na'am yanzu Allah ana giban labarin matsayin wa'incan shi ya nemi uzuri a wajen Allah neman gafara ta Allah Allah gaba labarin halin masu ɗaukar ɗan marke matsayin ila Allah ce innan da zina ta kasu da izila wa'inda suka ɗauki ɗan maraƙi a matsayin abun bauta sai na lu muqaddabu min rabbihim fushin Allah zai same su kina Allah zai musu hukuma cin hukuma a musu umarnin kitsan kai a sa musu hali suka kashe shi nan wanda ya mutu ya shahada wanda ya saura kuma Allah za su samu daga baya kenan wa'annan mutane sai na nu muqaddamu min rabbihim za hushin daga Allah zai same su kai tsaya kai tsaye ce wazilla kuma da kaskanci fil hayatid duniya anan rayuwar duniya za ta samu hushin Allah da kaskanci an wannan alƙawarin Allah ga duk wanda yayi wannan aikin sai ta yi wa kazalika najzil muftarin haka muke sakamako sakamako mi sakamakon fushin Allah da askanci aka ma wancan ko to ba su kaɗai ba yace haka muke sakamako ga dukkan masu kirkire masu kirkire kayan bida ba ni na wajen za ka ji wata kawai ba ni na wajen ba ga masu wani magana ibn kasir lakashin wannan aya sai yake cewa ya kama garshin magabata yake cewa da yace wa kadhalika nazil muftarin yace na'ilatu li kulli man iftara bid'a fa inna dhull al bid'a wa mukhalafatu ar rishad muttasilatun min qalbihi ala katafai kama kan hasan batari yace wannan magana ta sakamako da Allah ke wa duk masu kirkire yace wannan abin iya samun dukkan wanda man iftara bid'a duka wanda ya kagi wata bid'a yace dole kagi bid'a kaskanci iya tare da shi kaskanci da barin shiriya iya tare da shi a zuci har a bayyane kamar yadda hasan al-basri ya hudu sai cikin tabi'ai hasan al-basri ke cewa inna zullal bid'ati ala akatafihim wa in hamalat bihim al-baqalat wa taqaqqat bihim barazil yace wannan yan bid'a kaskancin bid'a ya tabbatar akan kahudunsu ko da sun hau alfadari an yi damaka an gwada isa ko hoton doki ya yi ya buga kasa an malaka nan duk adansu duk matsayinsu suna tare da kaskancin bid'a yace dan bid'a din ne kwalli ya gwada isa iya nan da kaskancin bid'a yake cewa wa haka za rawa abu abu sakhtiyani abu sakhtiyani jawar wata inganta an abi kilaba shi ma cikin tabiyani abi kilaba aljarmi ya karanta wannan aya وكذلك نجد المفترين فقال هي والله لكل مفتر الى يوم القيامه yace wannan tana nan da dimmin kirkire har tashin kiyama yace ya kace wa qal sufyan ibn uyayna yace kullu sahib bid'atin dalil dukkan dan bid'a kaskantace ne sai magana imam masai malakawa ko malakawa imam qurtubi abin da ke cewa imam qurtubi ke cewa kashi shi ba shi ba sai ya ƙara malik bin anas imamu qurtubi cikin tafsirin a wannan aya kadiba cikin jami'a kamar qur'an ne imam qurtubi imam qurtubi ke cewa bayan wannan aya yace qala malik bin anas rahmatullahi alayhi ina ba malikin kirki ina ba malik ina ba malikin kirki ba na jaba ba ga maganar malik yace malik bin anas yake cewa ma min mubtadi'in illa wata ji fauka ra'asihi zulla duk ba ɗan bidin ɗan bida a ce ya ka samu kaskanci a saman shi ya karanta wannan aya innal ladina takhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa jillatun fil hayatid dunya yace wa kadhalika nadil muftarin yace ay al mubtadi'in Allah kaji an wa hadarin bid'a yan wa tuba ga Allah yan wa bid'a ba wasa bace ba ana wasa da ita ba abin da na yan wa ba kai wani bane ba kuma yan wa babu wani malami ɗaya cikin magabata wanda ya tabbace miki wa duk wani malaman gaba daya ba wanda bai hada ita kada dauka ce mamu malaka wai kaza su suke bid'a ba ba kan malaka ba kan malaka bid'a malaka ba roshe bid'a ya baranta gare ta bid'a lalaci ne Allah shaida mu fata miki yan wani abin wai ba kuma a hadi bane ba fata miki duk musulmi ya gano bautar Allah kyakkyawa tana nan ga littayin Allah da hanyar da manzan da Allah ya aiko shi ne yanwa mahimmancin annabawan Allah manzannin Allah aikinsu su Allah ya aiko su shirye da bayan Allah zuwa ga hanyar Allah don haka duk wanda ya kawo wani abu ya ba bayi na bautar Allah iya cikin muftari magana kenan tunda ba Allah bai ce ba manzana ce ba shi ya ce ku yi mai kira matsayin shi ya kirkiri ƙarya ya dangana ga Allah ko ga manzon Allah shi ne suke wani fasar wani aya tana nan dukkan mai kirkira kuma ta tashin kiyama har tashin kiyama duk da kake kirkira wata ga layinka kuma kai suke fama hasana wata wace makaru duk duka shi bai ware ba shi malikin bai ware ba annabin bai ware ba sabai bai ware ba kullum wani malami a lungu ya ce maka ga wata ga wata ga wata ko ya baka wahala Allah shirye da mu kenan Allah ya ce wallazina amilu sayyi'ati thumma tabu والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
الله سبحانه وتعالى كيتشيوا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وإن ذكر موقع أيكي sai suka tuba bayan mugun aikin da suka yi kowane aiki ne wa amanu suka gyara suka yi imani inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim ubangijinka bayan sun yi aikin banzal suka tuba ubangiji mai gafara ne mai jin kai ne yan wake na anan menene duk abin da aka ce maka bakin wannan banna ce da bid'a da shirka duk da banna abun amara kyau gaba daya kaka ce a an zarge ni an ce a ka tuba ga Allah Allah sai gafarta maka Allah bai rihe koha ba wa kuma duk wani daga mun fata ake mutane su halka su koma ga Allah su bi hanyar shari'a shine fata zina kake shin giya kake ƙarya kake in me kake annabi wadi ma kake abinda ake mamancin wa'azi tuba a koma ga Allah ba ta a shike an riƙowa ga mazinata ga yan bid'a ga sunna kuna haka za a tayi lahira ko a'a so ake duk a gyara a komo dan bid'a ya tuba ya koma sunna mai shirka ya tuba ya koma ka tauhidi mai zina ya fata mai kare dole la shine fata in wa muhimmancin wazi kenan fata ake Allah sa kowa gyara kuma shine gurin tun wazin da ake yi fata mu gyara gaba daya ba a zuwa ana bayani bane ba ga na kirki ga na banza haka za a ta yi mu goge ku mu goge mu shikenan kowa kalance shi a'a ba haka bane manuwa ba manuwar Allah sa a nasiha ce Allah sa a gyara muna imani ba musulmi zaka ma magana ko shin wani zata malama ne shin yanzu akwai laifi aka ce abin Qur'ani da Sunna fa mu ce maka a hida a ayi kuma an an ce ku shikenan ba wasu kuma matsala fa take a kun ba dokar na malam wani amma kowa ya yarda Qur'ani da Sunna sune a gaba inda rigima take na malam wani shehu wani nasu wani shi ma sai an kara in ce ban da karawa ba gaskiya bane ba gaskiya ne duk hikima tana da wajen abin da wani ya kawo amma na Allah da manzo Allah ko wani mutum ya da kuma kai lokacin da kai imani ka dauki alƙawari ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kace ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah Muhammad shine manzo na Allah shi kadai kama alƙawari duk wani ba shi ba ya iya daidai da kuskure ko da ba ko ta ba sarar minti bakwai to da saura kenan kenan Allah ya ce da wanda zina amilu sayi'at wani suka yi mayagun aiki sun mata suka tuba min ba a bayan mugun aiki wa amanu suka yi imani inna rabbaka min ba'diha la kafara ubangiji bayan sai dai suka tuba Allah yana gafara kuma ya ji kai Allah gafarta mana Allah ya ji kanmu ci gaba
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون kuma ɗan uwa mutane wallahi ba kuma da mutane neman gyara kuma ke duk wani abin da ake wanda ake wannan magana shirka magana bid'a wai mu ma tare muke da masifa kusan da haka ba mu ma tare muke mun yi da mu aka yi ba ba labari bane ba a wani gari aka yi muna ji labari da mu aka yi duk mutu mu kiraye aljani mu yi zuru mu yi magana da ike muna karatu tun daga iziya har zuwa makarbar karanta wallahi ga iziya ga risala ga motsa amma wallahi wannan ba mu gane tafidi ba za mu je kuma malami mai kuma maka addini zai baka ka je kamar ice magana ka je ka yi zuru ka yi magana da ice Allah in wa'an ba shiri Allah ba za a kana ya za a ka gane addini mai koma addini zai baka abin da kai wai wani abu ne wai muna hakika ce haka ake ciki mun san abin da ake cikin mun yi a rubuta qur'ani da jini tuna abu wai abu ne ba wannan wai wanda bane ba mu da mu aka yi kuma sahabban sun mata hukunci ko ba su ba suka tuba kaka ce kai ma kai yana yi Allah ka wata mana ne matsale Allah ka wata mana shi muke kira shi muke kira dole mun sani mun ga abin da aka yi mun ga abin da aka ciki sai muka kira ɗan uwa a gyara ba hira bace ba yi ake kuma su yau ma sana suna yi yau ma suna yi ba su hasa ba mun kira a tuba a hasa a koma ga Allah kwara Allah kiri da mu yace wallan ma sakata an musal kadam akadul alwa lokacin da Musa alaihi salam fushi ya kwanta mana yanzu kenan ya tabbatar da ya karatar da abin shi kanshi an lalata abin shi kanshi yanzu Musa kenan fushin da yayi ya hau da yawa zunocin da fushin shi ya kwanta kuma a kasar alwa ya ɗauki ya ɗauko alunaci na attaura a hannun shi ko a kasar alwa a kasar alwa ya ɗauko aluna attaura ya ce wa fi su katiya hudan wa rahama a cikin abin da yake rubuta a cikin attaura akwai shiriya akwai rahama ta Allah ga wanda ya bita amma ce yace da man wannan shiriya ce rahama ce lillazina hum lirabbihim yarhabu ga wa'inda suke tsoron ubangiji kenan a cikin attaura ma akwai shari'a a wancan zamani ita ce littafin jagora annabinsa ya koma ga Allah kuma yanzu Qur'ani ya zo shirin nafi kenan shi ita ma shi zama akwai shari'a kuma akwai jirkai ne ga waɗanda suke tsoron ubangiji dan ina ga lokacin ya tafi muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan daidai kuma kurakurai Allah gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid yan wa mun yi mantuwa ta azkar da ake hudi zamu rihi da yau wasu kalmomi wanda manzala ke cewa ko iya mun da akan su kalma guda biyu kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan ayyutani ila rahman kalmomi guda biyu masu dadin hadi a baka masu yauni akan mizani wajen awon lada gobe kiyama suna da yauni kuma Allah mai rahama iya san su kalma ce biyu ga ta ba wahalar wadi kuma a wajen awon kaya gobe kiyama suna da yauni kuma Allah mai rahama iya san su wata kalma ce biyu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh